إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والتالف بنظرة تأتي لنا بالزفر ولا يعتلي كد سرنتي ولا يعتلي أولي الفضل ما أبو تافللا mutane masu girma kar su rantse wannan aya ta sau kar su rantse ba su yi alheri ba ma'ana kan mutum ya rantse ba zai alheri ba nazalat wannan aya ta sauka fi abi bakar cikin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu halafa sayyidina abubakar ya rantsa annahu la yunfiqu ala misbahi ba zai ƙara ciyar da kuɗin sa ba a bisa shi wannan sahabi babban mustahi shi mustahu din nan ya je yakin badar ma to kuma ikon Allah kuma ya ga wani zubin babban ne amma ya kafa ta sha ta yi santsi har da shi aka wannan kwarmata magana sai da Aisha radiyallahu ta'ala anhu to kuma dan uwan sai na abubakar din ne to sai na abubakar ya jawo shi yace dan uwana kuma talaka ni nake ciyar mai tun da yayo hijira a hannun sai na abubakar yake sai na abubakar yake ma komai yace amma bai ga darajar yata ba da komai da yata da shi za a yi wannan irin danyen aiki to ba zan ƙara ba shi komai ba wallahi tallahi sai na abubakar ya rantsa sai ga aya da haka ka a rantsa yawwa ka a rantsa wala to masu falala ulul fadli masu falala kamar sayyidina abubakar wato ashabul gina ma'abota wadata shi mai kudi ka abubakarin kamar sayyidina abubakar ashabul ilmi ma'abota ilimi irin sayyidina abubakar ashabul dini ma'abota addini irin sayyidina abubakar ashabul ihsan arifai irin sayyidina abubakar to Allah ka arante duk wannan sifa ce ta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma duk wanda ya hau kan ɗaya daga cikin waɗannan sifa duk wata falala dai da Allah zai wa dan adam ya zama mai ita din nan to kan mutum ya amfani da wannan falalar ta dan wani ya dan yi ma abu ya rantse ashabu darajatul ula ma'abota darajoji madaukaka kamar sayyidina abubakar wa kullu hadha duk wannan yani abubakar yana nufin sayyidina abubakar to wa'annan sayyidina abubakar dinnan da wa'anda suka zo suka gaje shi akan wa'annan darajoji ko malamai din ko masu kudi din ko masu ibada din ko arifai din ko dai duk wani mai kololuwa kowace irin daraja ce mai mulki ko mai kaza dinnan ko to shikenan kasurante minkun daga cikin ku wasa'ati da ma'abota dukiyar ma aka fito da dukiyar dan mai kuɗi shi ya fi irin wannan yana yi ma abu yana yi ma abu kuma kaɗan yi ma wani abun haushe cewa to bai ga duk abubuwan nan da nake to na daina na daina duk gaba ki da arbabul gina ma'abota wadata to kasurance an yi wutu ulul qurbi sai ba su ƙara ba wa dangin su ba wani abu wal masakina da miskinai wal muhajirina ikon Allah za ga kuran irin wannan kure ya fi shiga cikin dangi ko ko ya fi shiga to kakkar da yasu ran zai kullu ba wal masakina wal muhajirina da wa'anda suka yi hijira kamar shi wanda aya ta sauka dan kansa fi sabilillah suka yi hijira dan zatin Allah ko wanda duk suka yi hijira a ko ina ma dan zatin Allah suka bar wajen da ba a bauta Allah suka da inda ba a bauta ake bauta Allah suka bar wajen da munkirai sun dame su ba san kan lamarin dariƙa ba san kan lamarin Allah ba da ba to shikenan ga wani waje kuma da duk sun san wayannan karatuka sun sa ran ce ta ya tafi can inna Allah ya ce kasar sa mai ya ce ga wajen da ana addini ana kuma ga wajen da ba dama ai addini to inda ba ya zama dole nan Allah ya ajiye mutum ba a mutum ya tashi ya tafi can wajen da yake da abu ga wajen da akwai tsaro akwai lafiya akwai ga wajen da ba lafiya ba tsaro to mutum ya tashi ya koma can wajen duk gaba kida ba za a ce tsoron mutuwa ne ko za a ce kaza kaza ba to duk wanda suka yi wannan irin suka taho irin wannan to la yamtani'u minan nafaqati alaihim kada masu wa'annan daraja su ki wato ciyarwa a gare su wani ya afu wani ya tsohu wal ya'fu anhu su yi rangwame a gare su su yafe musu wal yasfahu a yi rangwame a gare su ko annu a gare su fi zalika cikin wannan ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba ku so Allah ya gafarta muku ne ku gafarta wa wani shi ma kuma sai Allah ya gafarta musu to kan kuma shi wani ya ji wannan magana ya ɗau butulci ɗin ya ɗau ɓatawa ɗin ya ɗau aikinsa to wannan kuma ya zama aikinsa to dole ne a zartar mar da wannan in ba haka ba kowa ma sai ya koya sai na rena ta ku ce da mutumin kirki mutumin kirki mutumin banza mutumin banza an duk kuka ya kuɗi ɗaya kuma kowa ma sai ya haukan aikin banza ɗin duka baki ɗaya to kar kuma mutum ya ji wannan ya hauka wannan to sai sai mutum ya fushi da shi dan Allah ba dan kanka ba ko dan kaza duka baki ɗaya to ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur ga rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kala abubakar da wannan aya ta sauka sai sai na abokai yace bale wallahi ina so ya ubangiji ana uhibbu an yaghfira Allahu li ina so Allah ya gafarta mu waraja ila mustahin sai sai na abokai ya dawo ya ci gaba da ciyarwa ga mustahin ma kana yujubu alaihi abin da yake ciyarwa a gare shi fa kafara an yamini sai sai na abubakar yayi kafarar wannan rantsuwa da yayi ta abu wannan aya ta nuna falalar sayyidina abubakar inda Allah tabaraka wataala ya ambace shi ulul fadli ma'abocin kowace irin falala duk ga baki daya Allah ya ambace shi wannan aya ta nuna girman sayyidina abubakar kuma wannan aya ta kwadaitar a bisa idan mutum ya yi rantsuwa ba zai yi wani abu ba ya ga kuma ya yi wannan abun ya fi alheri to ya yi abun ya yi kafara kafara din nan idamu asharatu masakin min wasadi ma tuqimuna bi ko ko ko eh, min wasadi ma tuqimuna bi ahlikum ko min ma tuqimuna bihi aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ita kafarar rantsuwa din nan ko dai idamu asharatu masakina ko ka ciyar da miskini goma kowane a yi kwanan abinci ba na mai kuɗi can ba ba na talaka can ba ka katsakiya to ka ba wa mutum goma abinci to ka yi kafarar rantsuwa ka fansar rantsuwa ka kenan ko kuwa idamu asharatu masakina kenan auki suwatu mu ko ba ka yi musu kaya aka sha ya uba Iba Allah sai Allah ya fara da ƙarami aka yi babba ai kyau da dai a ce a yi musu kaya goma idan ba za ka iya musu kaya ba to ciyar da su Allah ya ce a ciyar da su kowa kwanan abinci goma idan ba za su- ba za ka iya wannan ba ko kuwa idan ba wannan ka zaɓa ba kai mai hali ne ga zuciyar kyauta to kowa kai ma kaya riga da wando da hula da takalmi riga da wando da hula da takalmi riga da wando da hula da takalmi kowa kai ma kaya mutum goma to rantsuwar ka shi kenan ba komai au tahrir raqaba idan alherin ka ma yayi yawa kana da alheri to je ka sai bawa ka yanta shi kaga wannan yafi tsada je ka sai bawa ka yanta shi to wannan dai an ba mutum zabi ba an ce wai in bai iya ciyar da abincin ba kaza ai halin ka na kirki duk gaba gida wannan aya ta faɗaitar a bisa wato kafarar rantsuwa idan mutum ya ga abin nan da ya rantse ba zai yi ba ya fi alheri ya yi za a ga wani ya dage a zai to to kai to to ya zan yi da rantsuwa ika fara ya za ka yi da rantsuwa ai gashi nan addini ya nuna ma abin da za ka yi ka fara kuma dole sai ka yarda da magana addini to ita fara shi kenan ga yadda za ka yi da rantsuwa ka kenan kuma wannan aya tana kira zuwa rarrashi da kau da kai ba rauni ba ne ka yi rarrashi ka kau da kai kamar yadda muka faɗa jiya da yafiya kakka saba kakka saka wanda ya ma mummuna da mummuna to yana da kyau sai dai in ya zamanto mara al'ada ko kuma ya zamanto mai bayyanawa da abun to mai bayyanawa da fitina ko mai bayyanawa da barna ya dace a taka ma birki a a- a bayyane amma ba in ba mai wannan ba kure ne kawai na ɗan wani lokaci ya yi shi kenan a kawai da kai ma ai kamar ma ba a san ya yi ba zai ga baki da sai dai in an maimaita an maimaita an maimaita ko kuma ya zama yana bayyanawa da shi ma to kuma bare kuma ma a taɓa wani ko ko darajar sarki za ta faɗi ko ko darajar malamin nan za ta faɗi ko ko darajar kaza ɗin nan to wannan shi kenan bai dace a kau da kai ba amma dan dai dan lokaci kaɗan ko lokaci ɗaya biyu wannan duk dai ba wani abu ne sai a kau da kai aya ta nuna wannan yanzu dai jibi dai wannan mutum kazafi ta yawa yar bawan Allah yar sayar na abubakar amma dai Allah ya ce a bari to wannan kenan sai kuma wannan aya ta nuna wa shehunnai su ma da manya da baki ɗaya su ma su ma kar su ƙauracewa waɗanda suka yi santsin ƙafa ko suka yi tuntuɓe na daga muridai ba daga muridi ya yi santsin ƙafa lokaci guda shi kenan kuma a ce an yanke shi ai an ƙwace carbi a ƙa'a ba haka ba su ma kar su yanke wa muridai kar su yi abu ɗin nan ko to su ma haka su rangwame a gare su su shiryar da su duk ga baki ɗaya sai dai shi ma ɗin in muridin ya ɗaukar al'ada in mutum ya ɗau al'ada to kuma ai shi ma yana kan shehin ya karantar da shi to dole ya mar wannan don ya ladabtar da shi ya maganin abin duk ga baki ɗaya to wannan kenan sannan kuma kasu yanke wa muridan nan madadi da yake zuwa daga Allah wannan kyauta ce daga Allah kuma Allah ya ce a ciyar to kasu yanke musu madadi dan dai kawai dan wannan ta faru sai dai in ya zama al'ada dai abu dai a sarari yake ba wai ne daga ɗan lokaci kaɗan daga abba sai dai in abu ya maimaitu wannan aya ta koya abubuwa da yawa kwarai da gaske to إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون وإنن دا يرمون بالزنا سكي جيفا دا زنا المحصنات كتنغن كتنغن تتماتا الأفائف واتو إن سكا كتنغو دا ينزنا haka kawai su jefe su da shi algabilati wanda sun raukana ma an fawahishi ga zina ga baki da ba ta ma a cikin zuciyarsu mazajen sun ishe su amma kawai a jefe su da sha kowa kowa inda ya bi in mata ce a jefe ta da zina in namiji ne a jefe shi da kishiyan wannan in ɗan kasuwa ne a jefe shi da algo in hukuma ce a jefe ta da rashin kaza kowa akwai hanyar da da ya bi kila ma ba wannan abun a cikin zuciyarka ba wannan abin a tsin mai kuɗi ne a ce ɗan yankan kai ne ai ɗan kaza kan shi ne ba za a taɓa yin kuɗi ba sai sai an yi kaza kaza kowa akwai hanyar da da ya bi a wannan hanyar za a iya kama shi da ita duk ga baki ɗaya in malami ne a ce na gwamnati ne na kaza ne in waye ko waye ne duk ga baki ɗaya ga shi nan dai har shehu na har kaza kaza kana failar ka dan zafin Allah kana ganga dan hakika ne ai bai sallah ka za ka kowa ne abu saboda sallah ba har goshin ka yayi baki kawa ban ka sun kusa tsintsinkewa a dai ba ka yi irin tasa dai ba ka yi fawailul musallina wailul musallina ba ka yi amma ta aka wanda aka daga ta kwata kwata ba a ji nauyin ta ba yanzu yanzu muka gama azhar amma tana ina ina muka ka ce ma wa iyaka na abu da wa iyaka na sa'ina Allah kai ne kai kai mu kana ganin ma baka komai ba da ka'idar da sallah ma shari'a ta ce ka ce astaghfirullah astaghfirullah me kai zunubin me kai kuma da wai kan ma haka kai kai kak kuma kai girman kai ai ni na yi saka astaghfirullah astaghfirullah ni ta kwada zikirin shari'a ta ce ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun kaman ka yi wani abu ka kaza kaza duk dai dan ka goge wa kanka a shirka jin kayi ka goge wa kanka riya ka goge wa kanka kaza kaza kaza to har ko shi gwamnati ya bai san wannan ba na yi kuwa ai to lokoi kaza to ka ga irin wannan da asal wannan ce mai haske wannan ce mai kaza zuciyarka ta kunnu ma'ariba kaza kaza yi ko gabobin ne kawai da ƙara komai ba sai nesa da Allah da dutse cewa da ya gama sallama a dunkule ta a bigi fuskarsa da ita to ka ga me wannan in ya ga me irin wancan ai bai yi ba saboda wancan bai ji ba bai ji yayi ba shehu abdullah ya ce mumine za ka ji suna cewa ba ma aikin alheri walam usalli siwa fardin walam asumi mai alzo da yana cewa ban yi sallah ba sai ta farilla ba na azumi ba sai na farilla shi ko duk za a gan su kuma kullum a cikin azumi suke kullum a cikin nafila yake shehu ya ce to me ya ja wannan abu har su dinga faɗa waliyar su dinga faɗa wani abu kaman ƙarya sai wani yana zan sai ce ai suna tsoron riya ne sai shi ke ni tsoron riya sai sa a yi ƙarya an tsoron wani abu an faɗa wani abu ka yi kace ba kai ba yan tsoron riya sai sa a yi ƙarya to sai wanda ya rasa me zai ce sai shi ke to ba abin yadda ka faɗa ba ne saboda Allah ya ce wal amalu salih yarfa'uhu aiki managarci in mutum ya fi Allah ya ɗaga shi wajensu sai ya ce yanzu muka yi sallah ba mu daɗe da yi ba amma yanzu ina nauyinta muna jin mun yi to ma'ana Allah ya ɗaga ta kenan to da haka zaka suna cewa ba su yi ba ba su yi ba kuma daga ba su je sun yi ba ga ba nauyinta ba alamata ba ba komai sai ya ce amma yanzu idan mutum ya wani zunubi nan da shekara talatin da ya shige da ya ji nan ya ji nauyinsa kuma ya ji ba daɗi ya ji kunya shi da kansa a cikin ɗaki ba a bakara ba duk da ko an yaji da haka wali shirbi yake cewa wa sau'ata wa lau gufirat wa yau zunubi na ko an gafarta da aina ta nayi wannan nauyin wannan nauyin yana nan ko dai an gafarta amma yanzu yanzu ya haka yanzu yanzu muka yi azahar ka ta amma ba wanda ya ke jin ma ya yi wani abu to shine dalilin da da suke faɗa ɗin nan to wanda duk wani mai jifan katangantacce ko mace ma ko namiji ma da zunubin ma da bai san ma hanyarsa ba kuma hankalinsa ma bai kawo wajen ba an alfawahi shiga zina ɗin nan ko da haisu la ya kawo fi kulubin sabida abu ma bai zo a zukatansu ba fi ha aikinta almuminati kuma muminai bayan Allah ne mummune ne da za ka ba shi takarda zai faɗi ibadarsa zai faɗi bin Allahnsa zai faɗi na Allah ne kaza kaza kaza to amma dai sai an jefe shi da wani abu da dan ka abi shi ko dan kaza ko dan abin ko dan a jefan mar da daraja ko to duk ne yin wannan fa ba wai ya sha bane duk mu'minati masu ba da imani billahi wa rasulihi da Allah da manzo Allah li'inu Allah tabaraka wa ta'ala ya nisanta su daga rahama an tsine musu an tsine musu fi duniya wa lahira duniya da lahira tsina nune wa yanna wannan ya nuna tsine wa mai irin wannan ba laifi ba ne tsine masa annabi da Allah ma ya tsine masa da mala'ikunsa daga baki daya daga baki daya to Allah ya tsine musu fi duniya wa lahira a duniya da lahira walahum ولهم عذاب عظيم azaba mai girma kuma ta tabbata a gare su يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون wannan azabar mai girma din nan ta tabbata a gare su yawma tashhadu alaihim alsinatuhum yawmal qiyamati ranar tashin kiyama allazi tashhadu alaihim alsinatuhum wanda wannan rana ne har san harasan su za ta yi shaida a gare su bima qalu da abin da suka faɗa wa aidihim hannayensu ma ta yi shaida bima aka zu da abin da suka ɗauka ko suka daka ko suka kashe ko suka yi waye hannunsu duk za ta yi shaida wa arjuluhum kafafuwansu ma za ta yi shaida bima mashau da sun tafi waje kaza da mu mu aka tafi muka je wannan waje bima kanu ya amaluna da abin da suke aikatawa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama tashhadul alsunu harasa za su yi shaida wal aidi da hannaye wal arjulu da kafafuwa da amalin insani da aikin dan adam idan ma ga bakin ya soma ƙarya ko zai kaza kaza sai a ce to yi shiru yanzu duk gaban ka su su yi magana sai gaban ya sun yi magana ya dinga to wai ku ya aka ce to an dakana Allah allazi ya dauka Allah ne ya samu kai magana Allah ne ya samu kai magana duk baki da to waɗannan duk za su yi magana ko kama ya shaduna bi sharri irin yanda suke ai suke wannan shaida da sharri wa ai wa arjulu bi amali insan za su shaida da aikin an adam to wa kama yashhaduna bi sharri kama yanda suke shaida da sharri din nan ko yashhaduna bil khair aidan kuma ayi bishara ga fai za su shaida da alkhairi harshen ka zai ce yayi zikiri yayi zikiri da ni idan ka ya ga qur'ani bakinka ya yi salati hannunka ya riƙe ƙur'ani ya riƙe tarbi ya yi kaza ƙafafuwanka sun tafi hadara sun je wajen zikiri sun je wajen alheri ka je wajen neman halattinka duk dai abin da yanda suka yi shaida dan haka iyayenmu faƙihai suka ce idan kai zunubi a waje to wannan wajen shugumi ne akwai shekan ta yi kamar wajen su ma suka ce in in kai zunubi a waje kuma zauna ka yi aikin alheri a wajen in ya zo da shaida an yi kaza kuma bai karya shi yanda ya zo da shaida kayi sharri kuma zai zo da shaida kayi alheri to kuma wanda ya biyo baya ai shi yake shafa wanda aka riga yanzu alherin nan ya shafe sharrin da kai duk gaba kida duk wajen da mutum ya zubi ko duk wajen da mutum ya wani abu duk gaba kida to kuma ya yi wani aikin alheri a wannan waje sai wannan abu ya shafe shi to kamar yadda suke yin shaida da sharri din nan ko yashhaduna bil khair aidan gaban nan za su shaida da alkhairi yashhadu lisan harshe zai yi shaida annahu kana yaqra'u alquran cewa ni ina karanta qur'ani lalle an karanta qur'ani da ni tashhadu liyad hannu kuma za ta shaida annaha kanat tamsikul mushaf ita kuma ta dau qur'ani tana yin takara tashhadu rijlan kafafuwa guda biyu su kuma za su shaida annahu ma kana ta tamshiya ila masjid su kuma sun kasance sun ana zuwa masallaci da su to kuma haka dai shi ma wajen da ka zauna ya ce ya yi ibada a waje na dama da mutum ya mutu inda yake sallah inda yake abu zai ta kuka zai ta kuka shi cewa yanzu ya yi asarar da tattakawar da kake ka tafi sallah tattakawar da kake ka tafi makaranta tattakawar da kake ka tafi hadara tattakawar da kake da zawiya ita kuma ta kuka na yi asarar mai zikiri yayi wani abubuwa da Allah zai yaye mana din rai ne da su irin nasu din rai ne da su suna yin magana wani su daga cikin bayan Allah Allah yana yaye musu su ji maganar su gane ta ba wai magana ta irin ta ba kowa halinsa ne yake magana kowa irin maganarsa ne duk da baki da kowa Allah Allah yakan yaye wa bayan Allah Allah yaye mana kowanne ya dinga jin maganganunsu da suke faɗa da niyyar wani zai masallacin ma ya to sai dai Ali Sisa radiyallahu an yana wa'azi an yi rasuwa yake cewa mutane ku dinga zuwa masallaci sallah kar mutum bai zuwa masallaci ko ma da yana yin sallah yana yin can a ɗaki sai ya mutu kuma kuma a ɗauko kuma kalarsa kuma a yi masallaci shi kanka masallaci ya dinga wai waye wannan ne masallaci ya dinga cewa wai waye wannan ne amma an kuwa yana zuwa masallacin da an yi wata shi ya bace Allahu akwai mutumi na ne wannan ai dama wannan ana tare da dinga baki da to mutum ya dinga zuwa wajen alkhairi ya kula da wajen alkhairi bare inda da ya mutu nan za a yi da shi bare inda da ya mutu can za a sa shi to ya gina wannan wajen kan mu ta gina katangu mu ta gina gidaje amma mun kin gina kabari wanda kuma da mun mutu din nan Allah Allah ma ake abdar da kai da ɗakin wannan yana ganin na gode yanzu ɗakin ya zama nawa duk da baki da to kai kokari ka gina inda ba zai taɓa yadda a ce ɗakin ya zama nasa ba sai dai ran da shi ma ya zama haka a tusa shi dole duk da baki da to mutum ya yi kokari ya gina abu kai kokari ka gina lahirarka kai kokari ka gina hazaran Allah ka duk da baki da kai za a tambaya kai kaza kaza kar wani ya yaudare ka kar wani sai dai na alheri wanda zai tuna ka Sheikh Jan Abdul Abbas yana cewa mutum biyu ne mai korewa daga Allah da mai korowa daga Allah ba na uku ko dai wanda zai kore ka daga alheri ko wanda zai koro ka cikin alheri to ya ka san wanda za ka bi duk da baki daya to kowanne kenan to to wa'anda suke wannan wa'annan duk za su yi shaida yawma izin yawma izin yuwattihim Allahu dinahum al-haq haka to in sun zo kiyama din nan fa kuma duk wa'annan gabbai sun yi musu shaida to yawma izin a wannan rana ne fa yuwattihim Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala zai cika musu dinahum al-haq sakamakon su na gaskiya ubangiji zai cika musu sakamakon su wanda ya wajabta a kansu kowa abin da yayi Allah zai cika masa daidai kuma daga baya falalan Allah ta zo kuma ceto ya zo kaza amma Allah zai cika musu sakamakon su in alheri alheri in sharri sharri yujazihim jazaa'ahum Allah zai saka musu da sakamakon su wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin su ma masu inkarin ba za a je lahira ba ko ba za a haɗu da Allah din ba ko kaza din nan na kowane bangare duk da baki ɗaya a rannan za su san sani na kurukuru kuma anna Allah ubangiji huwa al-haqqu shine matabbaci shi ne wato samamme wanda bai gushewa ko almubini shi ne mabayyani ko kuma mai bayyana ayyukan ma duk gaba ke da mahdubu ma dai ranar zai san ashe dai dama ana tare da kaza kaza arifin ma ya ƙara taraki duk gaba ki ɗaya gode wa Allah duk gaba ki ɗaya wanda yake ma ƙarya ne kaza kaza ranar zai ga abun kuma kowa dai ranar wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu kowa zai je hada abin da bai sani ba amma kowa inda ya sa gaba na Allah nan zai ƙara buɗa masa in ka sa gaba cikin bin Allah cikin ma'arifa cikin yana tare da kai an da kaza kaza ka shikenan tun daga rasu haka kuma hijabi ne ta yankewa har azamatuwar kibir ya umma ta yanke ga kaga zaci duk gaba ki da hijabi ne zai ta yankewa ga in ka ce ƙarya ne to kuma duhu za a yi ta shiga subhanallahi in mutum ubangiji ya ta tashe ni makamu duk a duniya ana rage haka ayoyi na suka zo ma ka makance da gangan to wallahi makance yanzu ma duk ga baki da su ko bayan Allah suna ta abu to mutum ya kama hanya da yake so ya je ya tarar da Allah a kanta ta alheri ba wai wannan magana kan mutum ya je ya nemi arzikinsa kai ya je mutum ya nemi halaɗinsa kai ya je ya harkokinsa kaza kaza a cikin halaɗin ko za ka nemi ɗaya halaɗin a cikin duniya kuma za ka nemo lahira ka in ka dama ka yi fifci fifci in ka dama ka ma ɗora lahira a kan duniya ka duk gaba ki da amma dai ba a tara in ka dama kuma to kai ba ɗan wannan bane dai duniya ko ta ɗan fi lahira dai amma dai ya zama dai lahira ma dai akwai amma ka ai batan faga duniya ce kawai ba zancen lahira duk gaba ki da yanzu kai ma ba an gaya ma ba ba an gaya ma ba kwarai da gaske to
الخبيثات للخبيثين alkhadisatu yanzu wato ikon Allah an ce kakka taɓo wanda ya fika shekaru kakka tako wanda ya fika shekaru sai ya dan aro ma wata magana da za ta hana ka barci ila shi ya san wata magana da danginka ko a kaza kaza kai ko ka sani da yaro ne ta ce dan gidan waye ne ne ne ne a ce a kai ba kaza kaza akai ba kai za ka zo kai mana wannan abu yanzu abdullahi bin ubayi bin salu dan salula yanzu yayi wasai da aisha sharri cewa abu shi kuwa aikin matarsa ne matarsa mazaniya ce ya ce kuma ya sani amma kuma irin matar nan ce da ba za a iya rabuwa da ita ba amma duk da haka ya danne ya zo gida mai tsarki ya zo mace mai tsarki mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ai ai mazinaci ya mace dama ai ta mazinaci namiji ne ai kowa ya sani ai mazan ya ta mace ai san mazana ta habaiki ne na Allah ya masa tabaraka wa ta'ala kowa da yaji sai ya dariya eh to ai gani yanzu Allah ko ai shine al-kabiru ko shi ya halici kowa tabaraka wa ta'ala al-kabiratu mazinaciya mata mata Abdullahi bin Ubay bin Sulil kabir ga mazinaci Abdullahi bin Ubay duk bayin sa zane yake sa su je su yi su dinga kama kuɗi duk gidajen matarsa aya za ta zo a wannan abu gaba duk gaba daya ya ci kudin zina shi kansa gidansa gashi ya kasa shi kansa aikinsa kenan ba dan dai yayi abu a ƙarshe wallahi ni dai gari nake ya tuba wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wanka ya bashi rigarsa ya kaza kaza to wannan kaza kaza amma dai ba shi da wani aiki na alheri to amma ya iya danna wannan har ya taɓo wani gida gidan da bai taɓuwa ma to gashi nan Allah ya nuna shi alkhabisatu azaniyatu mazinaciya mace wato kazaman ya mace lil kabisina ko minan nisa'i alkhabisatu minan nisa'i mazinaciya mace in aka ce kabisu a dan adam mace ana nufin mazinaciya shi sa fasara ta zo kuma shi ya dace da ayar da da kaza to mace wa minal kalimati ko ko mummunan magana tunda yanzu wannan magana da suka yi ma mummunan magana ce to in ma matar ce bazna ce in ma mummunan magana ce dai didde ana jin su ne lil kabisina in mazinaci ce ga mazinaci dan uwanta dan mutum ciki ba zai dai zauna da mazinaci ha kawai ya san mazinaci ce ba zai iya ba ba zai ba zai yadda ba kamar da abdullahi bin ubay ya yadda da haka minan nas na daga mutane in kuma mummunan magana din ce ma ana jin ta daga wanda zuciyarsa ta ɓaci mutumin kawai ba mutumin alheri ba to tunda zuciyarsa ta ɓaci ba komai a cikin zuciyarsa sai shari to abin da zai dinga fitowa da bakinsa wa kullu ina wa kullu ina in billazi fi yarsha kowace ƙwarya da abin da yake cikin ta take yayyafi ba za ka zo ƙwarya cike da nono ba ka ce za ka tsiyayo ruwa ba za ka zo ƙwarya cike da man sha- mai ba ka ce za ka tsiyayo ruwa ba za ka zo kowace in ruwa ne a cikin ka ruwa su zo ma in haka kowane ɗan adam dukkan mu ƙwaryaye ne kowanne in alheri ne a cikinsa alheri za ka dinga jin yana fitowa daga bakinsa alheri za ka dinga in mugun hali ne a cikin ba a cikinsa mugun hali za ka dinga ji yana fitowa a bakinsa in shukumi ne a cikinsa shi dai kullum canfi da bai yarda da abu haka duk magana za ka ɗaya ka ji sharri zai faɗo muku kawai ka ce shi wani ba ka taɓa jin fata na alheri a bakinsa ba kullum dai dai fatan tsiya kullum dai dai fatan tsiya to ya iya abin da yake cikinsa kenan to amma mutum zai iya koya ya dinga koya a kansa maganganun alheri ya- ya- ya gyara gabansa ya gyara iba- ƙafafu- ya gyara jikinsa ya yi ta zikiri ya yi ta sallah ya yi ta zikiri ya yi ta tunani cikin hazaran Allah sai ya zama tare da annabawa ya zama tare da shahidai ya zama tare da mutanen kirkira sai alheri ya shi kenan sai ya nashi sai zama alheri ne zai ta zuwa a bakinsa da haka za a ga akwai mazajen da in za ka zauna da su hai ka koyi zan da za ka zauna da su saboda mutanen kirki da suna cikin hazaran Allah to ba kowace magana za ka zo ka yaba a gabansu ba ba kowace magana za ka yaba a gaban sai dai magana alheri to in ma maganar banza din ce dai daga bakin mutanen banza za a ce ta in kuwa mazinaciyar mace ce ba sai da Aisha ba ce radiyallahu ta'ala anha ita matar annabi sallallahu alaihi wasallama ce mutumin kirki tsarkaka mafi tsarkin tsarki a'a mata abdullahi bin ubay bin salul ce ta zauna da shi shi ma to halin gidansa ya sani shi za ya gaya wa gidan annabi haka almar'atul kabisatu mace mazinaciya la yakunu laha illa zawjun kabisu ba zai zama tare da sai miji mazinaci in dai ya sani duk ga baki daya yawwa jinsi kowane jinsinsa da abu wal khabisuna hmm.
والخبيثون للخبيثات haka su ma mazajen dai wanda suke mazinata din ne duk gaba gida min arjal na daga mazaje din nan lil kabisati za ga dai da tarkacen tsiya din na mata sai za ma kila ma a can wajen tsiya za a haɗu shikenan dai a ga dai to ba za a yi fasfarima dai a dan ba dini da a irin wannan din dai haka za a ga amma aya za ta zo ta halarta ana yi a sharri kuma a bari da a tuba a ke tsarki ke kuma ku yi aure kuma yanzu ku shiga cikin halal da duk gaba kida ku shiga cikin halal kada zama abin nawasu wani lalatacce da aka yi abin nawasu kuma mawaki ne duk mazinaci ne duk matar da ya da ya bi mace ita kuma tana tsoro in ta ki kuma yanzu ya mata waka ya munana ta a ƙasa gaba kida duk gaba ka sai dai wajen wata mai hankali ya neme ta to ta san shabbin sa mawaki ne in ta ki zai abu sai shi kenan ta ce to ta yarda ina za a yi ce waje kaza ka kaza ka shi kenan ta koma wajen matarsa ta ce kin ji abin da muka yi da muke ki na ba ku ba faɗa haƙi mata ba don Allah ina so ke ki zo wajen kan kuma ki nuna ke ce duk abin da zai faru ya faru shi kenan ta ce ba laifi matar ta zo wajen ga abin da zai faru ya faru sai daga take munafikin Allah Allah ya ka ita ke shi ya ke ce ne kin fi dadi a haram kama sai ya zama abin da wasu ya zama sai ya zama abin ya zama bawan Allah dai yakubin Allah a cikin halak ba ya ce irin abin da abin da wasu ya faɗa ba. Kada ni ko su ma mazinatan maza ga mazinatan mata amma kuma aya da za ta zo nan gaba ta shafe cewa a zani la yanki fa illa zaniyatan aya ta shafe ba komai kai tsarki ce komai kuma ba Allah kuma ce aure kuma ka ƙara ta da magana ma ita su ba shikenan Allah bai gafara ne ya shafe wancan duk baki daya to والطيبات للطيبين tsarkaka kuma al'afifa kamammu kuma al'afaifu kamammu kuma na daga mata su ne ɗayi ba su ɗayi ba su kuma aka zo wajen mace ita kuma ƙarar katangantacciya sarariya to kuma a fa'ifu tsararru kuma minan nisa'i na daga mata le tsayyibina ta tabbata kuma ga atutuna su ma masu tsarki na daga ma- maza duka baki da wa tsayyibatu minan nisa'i li tsayyibina minan rijal na daga maza to haka kuma in ma magana mai kyau ake nufi duk magana mai kyau za ka ji ta fito ne daga bakin mutum bawan Allah wanda zuciyarsa mai kyau ce zuciyarsa mai kyau ce to shi kenan sai magana ta kyau shi Ibrahim Abdullah yana cewa wa ma fika min ma fika yadubu fasah duk abin da yake cikin zuci cikinka shi zai dinga bayyana a bakinka a sarari a bakinka a sarari da haka mutum ya kokari ya gyara bakinsa ya gyara aikinsa baki ba zai gyaro sai aiki ya gyaru sai zuciya ta gyaru bare ma'arifa ta cika ta da bin Allah da sana shi kenan komai sai ya sai ya gyaru duk gaba ki da to haka su ma ka tangantattu mata maza din zaka gansu da ka tangantattu maza min rijali fa in kana haza in ana nufin mutane ne duk ayar ko a wani bangaren takardu sai da Aisha haka wa shafi radiyallahu ta'ala anha mata annabi sallallahu alaihi wasallam fa haka yanzu ana wanda ya sharrin kazabi ne matarsa kazama ce duka baki da ana nufin kazama ita ce mijin matar kazabi amma wannan tsarkakakkiya ce matar mai tsarki sallallahu alaihi wasallam in ana nufin mutanen in kuma ana nufin a magana yanzu magana banza aka yi sharri ne gashi na ya fito daga bakin wa'ansu mutane duk gaba daya to ubangiji yana nuna dama dai mutanen banza ne shi sa magana banza ta fito daga bakin su amma da mutanen kirki ne magana kirki za a ji daga bakin su ba kowanne ya tabu kuma kowanne yana nuna kubuta sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha yalla magana ce yalla mutanen ake nufi duk gaba daya kowanne yana nuna kubutar su duk duk gaba daya to in mutanen ake nufi minar rijal daga mazaje fa in kana hakaza in abun haka yake to fa muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tayyibu tsarkake ne mafi tsarkin tsarki ma sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matarsa a masallaci yana itikafi ba da mai shiga cikin gida matarsa ta kawo ma abinci ya masa wadatu ta kawo abinci sai yanzu mutane biyu suka zo za su yi assalamu alaikum ya rasu Allah ce ku dawo ku dawo wanta ce ga ta ta ce inna Allah ya rasu kai za mu wa a Allah ce zuciya ba ta da kashi zuciya ba ta da kashi wanta ce ne ga ta nan kun ganta ko to to to ku tafi kan kuma da ta mare ku ce mun ganshi da wata mace a masallaci ba a sanya aka yi ba duk gaba da to haka kuma mai shiryawa shehi mai shiryawa ya kula da kyau ya kula da kyau kai ya dinga zama wajen da za tuhuma za ta faru kai ya sake dinga keɓancewa da muridiya mace sai da matarsa a wajen ko da ɗanta a wajen ko da wani muharramin ta a wajen in ba ka yanzu suna ta faru dama maki yana nan ya bi ka rahoton kanka ya bi ka me ake ciki ne dogare kuma ya ɗan ga wani abu ya ɗan ga wani abu to shi kenan yanzu yanzu ka ji abin da bai dace ba duk gaba ki shaudi ya faɗi wannan kusurkaci a cikin kwanakiriya duk gaba ki ɗaya to wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkake ne sallallahu alaihi wasallam to ta ina tsarkakakke mata kuma wadda ba tsarkake ba ta zo masa ta ina tsarkakakke magana mara tsarki za ta zo masa ba zai yiwu ba to in haka ne wannan kaɗai ma isa kubuta in haka ne matar annabi sallallahu alaihi tsarkakiya ce saboda mijinta tsarkake ne ko kuma magana banza din nan da aka faɗa ta fito ne daga bakin mutanen banza ba daga mutanen tsarki ba su ne su abdullahi bin ubayy bin sallu bin nan manzo Allah tsarkake ne sai da Aisha ma tsarkakiya ce duka baki daya to والطيبون للطيبات haka tsarkaku ma sun tabbata ne tsayi ba ta ga tsarkakaku maza tsarkaku maza sun tabbata ga tsarkaku mata yadda dai duk aya ta daɗa maimaitawa duka baki ɗaya to أولئك مبرؤون مما يقولون ulaika atayyibuna tsarkaku maza din wa tayyibatu tsarkaku mata din minan nisa'i na daga mata din wa minhum aisha a cikin su da sai da aisha wa safwan da safwan mubarrauna kubutattu ne mimma yaquluna da abin da wa'annan azamai suke gaya musu wayannan kubutattu ne duka baki daya لهم رجعة ورزق كريم bara'ahum Allah ubangi tabaraka wa ta'ala ya barkake su min ma qala al munafiquna na daga abin da munafikai suka faɗa a cikin su lahum litayyibina ga wa'annan tsarkaka safwanu da sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ko kuma mutum sai da din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matar ta su duka baki da ko lahum maghfir wa litayyibat litayyibina wa tayyibat tsarkakan nan maza da tsarkakan nan mata ko gafara daga ubangiji wa magfiratun gafara daga ubangiji wa rizqun karimu da arziki mai girma fil jannata aljanna ya tabbata gare su ana kuma gashi na sharri ba daɗi mutum zai sha wuya sai daɗin nan ta ce ta yi wajen kwana nawa tana kuka dare da rana to amma dai ga ƙarshen kukan nan da ƙarshen wahalar ta sha Allah ya ce ya yi musu gafara kuma ya tsanar musu arziki babba a lahira shi ko dai wanda ya sharu ko an yaje masa dai ba wata falla kuma da ya samu ba wata falla da ya samu kuma ya jira shi ma kuma ka Allah ya biyo bayansa da haka diga yanda mutum ya haka za a yi masa diga baki da to wayannan wayannan ke suna da lada mai girma a lahira wannan aya ta sauka a cikin kubuta sai da Aisha radiyallahu anha ta sauka cikin kubuta sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan wanda aka yi musu sharrin tare amma ya Allah ya dinga jam'i ya dinga faɗar runduna ya dinga faɗar runduna duka baki da abin da ya sa amsawa domin in aka jefi mata da zina to tsiraicin abin da jin kunya ba wajen ta tsaya ba kai hakan mijinta da yake nan hakan iyayenta kuma kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga yanzu ba sai da Aisha da Safwan su biyu ne kawai yanzu ga Annabi ya shiga kai kadai gari ya sallallahu alaihi ga sayyidina Abubakar ya shiga sannan kuma uwan mu'mine ce daga nan har tashi daga nan har tashi kiyama mu ma duk mun shiga mutum da bai da an aje uwarsa da wannan magana ba to kaga wai rigima kowa ma ya shiga wanda ma ba haife shi ba nan da tashi kiyama amma rigima yana cikin ta duka baki daya to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake magana jami'a ciki saboda annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya shiga duk ma mumini ya shiga saboda uwarsa ce daga nan kuma har tashin kiyama to يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها
idan mun ce yanzu duk mun tafi a wannan aya cewa alkhabisatu mata ake nufi mazinata khabisi na maza mazinata ɗayyibatu mata katangantattu ɗayyibu na ɗayyibi nan ma kuma maza katangantattu to in mun tafi kuma magana ake nufi to alkhabisatu min alqawli mummunan magana lil khabisina ga munanan mutane minar rijal wan nisa idan wannan ya kawo maza da mata din da baki da zirka bi shi na minar rijal wan nisa ai mummunan magana muhtasatin ke bantacciya ce wala'ikatun datacciya ce bihim da mutanen banza yalla mazan ne ko ko matan ne la yanbaghi an tuqala fi haqqi ghayrihim bai dace a faɗe ta a cikin haƙƙin mutanen kirki wanda ba a jingirin wannan magana a gare su ba haka nan wata zalkabi suna min alfarika ne haka munanan mutane na daga ɓangaren guda biyu mata da maza ahiqa'u macantanta ne da ayyuqala fi haqqin a faɗa a cikin haƙƙin su kaba'is alqawli a faɗa musu munanan maganganu la yubillahu jahara bisu min alqawli illa man zulim Allah bai so a bayyana mummunan magana sai wanda aka zalunta ba da in ka gaje mutumin banza ne ya zalunce ni ya yi kaza kaza kaza ba kai laifi ba ya zalunce ka ne ya yi kaza kaza to haka su ma munanan maganganu mutanen da irin wannan munanan maganganu take to ba laifi a faɗi munanan maganganu a kansu a yanzu dai ga Allah tabaraka wa ta'ala gidan Abdullahi bin Ubay ma ya faɗa da matarsa duka baki to ba laifi wa tayyibatu min al-kalimi da ɗan maganganu kuma liɗayyibi na ga mutanen kirki masu da daɗar zuciya masu abu da haka annabi yake addu'a sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu da duk wani abu da zai bata rai da duk wani abu da zai tada hankali da yanzu yanzu kuma ya baki ya soma ta dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya horo duk mutumin da zuciyarsa ba a cikin daɗi take ba ba a tsarkakata kai ya zo ya taɓa ƙur'ani bare har ya ce zai fasara in ba haka ba duk ayoyin kafirai wannan abokin gaba zai raba duk gaba ɗaya yanzu yanzu zai fitar da ƙur'ani daga kan taragwarsa hanyar jirginsa duk gaba ki da saboda zuciyarsa ba ta abu to don haka annabi ya hore mu ga addu'o'i nan da yawa annabi ya hora mu dinga yi wanda za ta sa daɗin zuciya wanda za ta sa rai ya sanyi wanda za ta sa kaza ya zo idan aka idan mutum ya fushi yana tsaye to ya zauna idan mutum ya fushi yana zaune to ya kwanta idan mutum ya ga fushin yana ta cin zuciyarsa kamar faɗa zai to ya yi alwala maza maza yanzu ya yi alwala duk dai sai wutar jahannama ce kuma shaidan ne sai Allah ya kashe wannan wuta duk ya kashe wannan wuta duk gaba daya to haka dada dan maganganu na dada dan mutane ne na mutanen kirki ne ai muktasa ce bantacciya ce wa haqiqatun wato tabbatacciya ce bidin da su wa kaza ayyuhuna haka mutanen kirki min alfariqaini na mutane biyu maza da mata da ahiqa ummatan tanta ne bi ayyu qalbi sha'ani a faɗa a cikin sha'anin su tayyibatul kalimi dada dan maganganu kakka zo ka samu mutumin kirki bawan Allah mai zuciya mai abu ka ce za ka gaya ma kausa san maganganu yanzu hadar yanzu Allah ya yi maganin mutum haka kuma ka samu mugun mutum din ka ce kuma za ka gaya ma magana mai kyau kamar ka yaudare shi ne duka baki daya duka manya bare mutanen kirki bare annabawa bare magadansu za ka ji yadda sahabbai suke magana da manzon Allah da daɗan magana da tausasawa da kaza duk ga baki da wannan aya da ita koya wannan ulaika dayyibuna wa'annan daɗaɗan nan mutanen kirki nan daga maza da mata din nan mubarra'una mimma yaqulu al-khabithuna fi haqqihim kubutattu ne da abin da 'yan shirme ƙazamai suke faɗa a cikin haƙƙinsu haka kuma duk wani bawan Allah ma kubutacce ne ga abin da mai sharri haka kawai kazami yana can shine babban alaya kuma za ka yana karto wa bawan Allah nan sharri duk gaba gida to wannan aya da za a kalle ta ma kotu ma ta huta duk gaba gida kai ma kuma ya ka huta duk maganar da aka gaya ma kallu wanda aka zo aka faɗa a cikin nasu ɗayyibi ne ko kabisi ne in ka bisi ne da an fara ka sai akila ma akwai abin da Allah ya boye ma ba ka sani ba ma na sharri duk zai iya tun daga halin sana in ko mutum ke ka ce a ba kai Allah wace wannan zai zo daga wajen mutumin kirki ne ba wannan ba zai zo daga wajensa ba sharri dai aka yi masa ba ba ji kai ba duk gaba ki da wayannan kenan wa kanat wa kanat Aisha sai da Aisha ta kasance taftakhiru tana yin alfahari wato ya ta ce ma duk Qur'ani wannan magana ce saboda babban magana ce wannan ba a ba ta bar mutum Allah ya kiyaye mu idan aka mutum shari sai zama duk lokutan sama a cikin tunanin wannan yake duk ga baki da wa kanin Aisha sai da Aisha ta kasance taftakhiru tana yin alfahari a musaki shoyin tarbi a shi'a ko ko tana yin alfahari a al'umma da abubuwa ga baki da yawa taqul tana cewa kulubtu tayyibatan an halice ni tsarkake haka Allah ya ce wa tayyibatu litayyibina tunda dai mata annabi ce kuma duniya da lahira duniya da lahira ga dabiyar tafi to an haife ni tsarkakakkiya katangantacciya tunda mata katangantacce ne kuma mutuniyar kirki wanda alheri ne ya fito saboda mijinta wa uitu maghfiratan wa rizqan karima an mun alƙawarin gafara da arziki babba da arziki mai girma ba wanda yake da wannan garanti kuwa in ba ni ba albarkar wannan din gabaki da sannan wannan jimlar imma saboda shehu wani bayanin da ka ike kawo shi sai maganar zainabu ta ɗauke shi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wannan ko bai zama akwai ruwayar haka amma abin da yake a wajen an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bishara da aurensa da ni an yi wa annabi bishara ba zainabu binti jahashin ita ce kadai wadda Allah ya aurar da ita ba iyayenta ba Zainabu binti Jahashin kissarta saboda wannan waje da wannan jumla da ta zo wa zawwaja lillahu fawqa sab'i samawati wannan maganar Zainab binti Jahashi ce ba maganar sai da Aisha ba wa safiru Jibril alaihi salam wa antunna zawwaja kunna aba'ukunna wannan maganar Zainab binti Jahashi ce ita ce wa bakuraishiya ce yar girma amma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tabannin Zaid bin Harisata ya ce dan sani kuma manzo Allah ya je neman maka Quraishiya babba sallallahu alaihi wasallam da farko tana ta annabin da ma yake san da duk mutane annabi ya ce a zaidu yake nema wa bawansa wanda ya yanta ya zama ɗansa duk da laraba su san in kace ya zama ɗanka ɗin nan zai gado ma kafin ayar gado ta sauka yanzu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rasa ma wanda zai aura wa bakurai shi ya ɗin nan zainabu ma sai bawa shi ne kaɗai ma darajarta da zai iya aurenta to ba Allah ya shiga bai dace ga mumini da wani in Allah da manzo suka yi hukunci su kuma su ce suna da nasu ra'ayi ce to mun bi mun bi ra'ayin Allah da yana ce na bi ra'ayin Allah na ba amma amma wallahi mijin dai ban bi ra'ayin sa wallahi Allah da manzon sa za a yi aure amma ya Allah radiyallahu ta'ala ana ai rai da ya shiga bala'i shi da kansa zai zai ta wallahi zan sake ta wallahi ta alke ta ya hakuri kuma hakuri yake da bala ya bala sai dai zuwa yace da annabi na sake ta kan mutum ya zo ya ce ma zai saki mata ka ba shi shawara in bala ya ba ya zai ce ma na sake ta to to wannan ko ya kace to Allah ya hada kowa da albarka da rabansa an ka je yana neman shawara abun bai dane shi bane din ya zo ba annabi kuma qur'ani ya bayar din ya zo ba annabi sha annabi ya ce a ke ya hakuri eh ce da annabi kawai na saka nan ba neman izini ai shi ke nan a falon ma ƙaza zai jumin hawa ɗaran zawaji na ka Allah ya ce kai kuma na aura ma kawai annabi sallama ya kawai ya shiga ya je zauna kusa da ita ce ya rasulullah me wannan ce Allah ne ke ya aura min ke Allah ne ke ya aura min ke to in faɗa ya kama tsakanin kishiyoyi ta hudu tana rawa a tsakar gida tana ta kowanne kowace daga cikin ku iyayenta ne suka aura wa annabi ta ni ku Allah ne ya daura mun aure a fada kuma kuma jibril ne dan aike an yi auren da zuga baki ai ga wannan falala ce to ita abinda sai da Aisha take faɗa a nan wajen abinda Bukhari ya fitar da Bukhari da Muslim sun fitar daga sai da Aisha kala sai da Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uriziki qabla an atazawwajaki Allah ya nuna min ke tun gabanin na aure ki marratayn sau biyu Allah ya nuna min ke ra'aytul malaka naga mala'ika ya hamiliki yana daukan ki fi saraqatin min haririn a cikin yadi na alharimi a cikin yadi ko nan wajen ya nuna hoto na dauka wannan hoto da aka iya nade shi kai kaza kaza halal wannan sura da ake faɗa hoto na sassaƙawa koko abu na ginawa irin wannan ƙasashe da za a gani a gina ko wanda ya wani yaƙi ko wani soja ko wani kaza a gina shi wanda ga inuwar sananta to shi aka hana shi ma kuma bai kai kafurci ba tunda ba wani abu da kake amma da ka gina da ka sassaka gunkin buza kuma ko ka sassaka gunkin da za a je a sa a zo ta ana ka to ai wannan ka sassaka mutane abin da ake bauta ko dai kai baka ce ka bauta ai ma ka taimakawa masu bauta din amma ko dan wannan tsana ko dan wannan abu shi aka hana shi ma malamai suka ce idan aka gina iya cibiya zuwa sama ka taba ganin wani mutum rabi to ma'ana ka nuna dai gunki ka nuna ba shi da wani tasiri ba tun daga shi na iya cibiya zuwa sama ba hoto ba wannan na ɗauka ba daƙiƙanci ya sa amma har kai gobe wani yana cewa hoto da na abu ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce bukhari da muslim sun fitar da shi cewa Allah ya kawo ya kawo mahotan sai da Aisha a cikin kyalle na yaji na alharimi yaji na alharimi kuma manzo Allah sai ke na gani mana hotanta ne kawai ba wani abu to idan ka duba ibn kasir ya fitar dan ma ka a ce wanda da ibn kasir zai kowa ya yarda da shi duka ba ibn kasir ya fitar ruwayar aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajihiyatul kalbi wajen kaisarar rum wajen sarkin rum a zamanin da kuma Muawiya zamaninsa shi ma akwai wanda ya aika wajen sarkin Rum din shi kuma zamaninsa uban ya mutu ma shekar to amma dai ga na Annabi sallallahu alaihi wasallam yatul kalbi yace sai da yaje wajen sarkin Gassana yake dan bayan da shi zai iya dare ya je ta san makaisar Rum sai da ya kai sarkin Gassana sallan sarkin Gassana ya dauke shi aka yi sa'a kaisar Rum ya zo Baitul Maqdis ya zo Palestine din nan saboda ya yi yaƙi da su da farisa iran tun nan ta yanzu allah ya bashi nasara a kai ya yi alkawari zai taho tun daga kustan diniya din nan zai taho da ƙafa har sai ya zo bai su maƙadis don godiyan allah haka aka dinga tafiya in ya gaji a kwana haka aka sai da ya zo bai su maƙadis to sarkin ga sani ya kai masa cewa ga annabin nan bala mutumin nan balarabe da ya ce shi annabi ne gashi nan ya aiko wajen gashi nan ya aiko sai ce kwarai kuwa jiya na yi mafarki sarkin masu kaciya ya bayyana mafarki ya san ilimin taurari ga tauraron sarkin masu kaciya ya bayyana to dai tashi sai ya tara malamai nasu sai shiga abin da na gani suka ce abin da mafarkin ka yake nufi yahudawa ne suke kwaɗayin mulkin ka kasar da a kashe su ita abin ya fi ƙarfin haka abin da na gani to ana cikin haka sai ga duhiyatul kalbi ya zo da abu sai ce ku tafi da shi waje ɗaya ku je ku gani yana da kaci abu bai da shi aka tafi da shi waje da aka yaye shi aka yana da aka ce yana da shi to shi na gani yawa yanzu wannan ma'ana ku laraba kuna kuna da su ko ba sa yi kuma ba komai ko bature ya musulunta ba za a ce shi kenan ko ya je an maka kaci ba sai dai in yaro karami ne wanda za a je a iya ba komai wannan ba wani abu bane baya daga cikin wajibi zai gaba gida in shi da kansa kuma ya je asibiti an mar tiyata an mar kato kuma yana da kyau ha ba wai hukunci bane a ce sai an saki to yace shi ya gani to me ya aiko ka ya bashi wasiƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunta akai komai ma'ana kira ne zuwa ga Allah sai yace to akai shi masauki zan neme shi akai shi masauki sai da tsakar dare yayi sai yace aje a dauko min dan aikin haka ma aka dauki biyatul kalbi sai ya shiga da shi daskarati ɗakin tarihi museum din su ɗakin tarihi ya shiga da shi ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki ga wani tebur mai jaka kala ka jaka tebur na wanda ake jawa har wajen goma sha nawa tebur ne na katako sassaƙa amma yana da aljihwai da yawa jaka tebur da kaza kaza ya jawo na farko ya fito da abin da yake ciki ya bude tsimmakar zuwa sai ga shi ya bude hoton mutum mai kama kaza mai kama kaza yace ka san waye wannan duk yake kamar yace ban san waye wannan ba yace Adamu kenan annabi Adamu kenan ka gan shi yanda yake ya mayar ya jawo ka san waye wannan ba yace shi su kenan ya jawo ka san waye Idris kenan ya jawo ka san waye Nuhu kenan ya jawo ka san waye ita ya jawo mun wani kyakkyawan ne kace ka san waye wannan yace Yusuf kenan to kwarai kuwa saboda mai ka gane shi ce addinin ya faɗi kansa haka addinin ya jawo ka san waye wannan Musa kenan ya jawo min sarki da ƙasa da ka san waye wannan yake Dawudu kenan yake haka gane shi haka addinin ya faɗa ya jawo Suleiman kaza kaza yana jawa sai ya jawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce waye wannan yake wallahi tallahi Annabi Muhammad ne kaman kana tare da shi sai shi ga mun san shi bari ma haka sai ya jawo wani tebur din kuma sai ya fito da mutum ya ce waye wannan yace Umar ne da Abubakar Abubakar ne da Umar yace da su Allah zai taimake shi amma kaga wannan Umar din nan wannan shi zai kwace mulkin mu ma mun karanta ma gaba daya Ibn Kasir ya fitar da wannan insha da da komai sai in ji dai haram ne Allah zai sako wannan malamai sun Ibn Kasir ya ta kai da kawa kila wannan irin hotuna da yake cikin wannan zami ƙila iska na khadiru shi ya yi wa iskandar shi iskandar zulkarnai khadiru ne ba zulkarnai shi da rasuwar zulkarnai ta yi ya ɓoye shi a wannan teku bakar teku din nan black sea din nan ya ɓoye shi a ciki to sai da Allah ya yi kuma wani annabi ya zo ya fito da shi amma gangariyar magana annabi adam ya sako da su daga sama suna daga cikin abubuwa abubuwa da annabi adamu ya sauko da su abubuwa na annaba irin wannan har qur'ani ya ba wannan ba tatsuniya bane ko kissa ko kaza kaza karatu ne inna ayata mulki an ya ce kuma tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa al haruna tahmiluhu al malaika mai bada'i zuhur fi waqa'i duhur ya sa hadda wannan hotuna na alhalimi nan duk suna cikin wannan akwati da an ɗauke ƙarfi ne suke ɗaukanta in za a yaƙi da sun ɗauko wannan akwati an sa a gaba yanzu sai su bubbuge makiyarsu gaba ɗaya yanzu wannan akwati ta ɓata ƙila tana nan ethiopia tana nan ethiopia ƙila tana cikin tekun ɗabariya da haka yahuda suke ta yashe teku ƙila kuma tana gaibin allah sai mahadil muntazir ya zo sannan za a fito mata ita to sakina ce da komai da komai to kuma duk dai a rufe kowa iya nutsan su kowa iya abin su wa'ansu ma duk Allah ya nuna musu ita duk ga baki ɗaya to wannan kenan ga wannan kissa to yanzu ga wannan hadisi ingantacce to ya gaya masa haka ice koma ka kwanta sai da safiya sai sannan kai sarar rum ya sa aka tara duk malaman gari da manyan 'yan sarautan gari yace kun san mun karanta annabi kaza zai bayyana kaza kaza suka ce eh suke to gashi ya bayyana ga dan aikensa ya zo mu ba da gaskiya da shi dan mulkin ya dawama kowa ya tarwatse da gudu kowa ya wajen kofa to dama ya sa a kulle kofofi ka aba kowa ya fita kowa ya je tara kofa a kulle sai ce to a da su haka ne dama na gwada imanin ku ne dama na gwada imanin ku ne yanzu kowa a sallame wa shi za mu bar abin da muke kai mai kaza kaza to sai ga duje ta yace to ka gani je ka ce da shi na yi imani da shi na yi imani da shi amma dai ka ga irin mutane ne ba yanda za a yi kuma fito da wannan imani da kaza ya zubo goma sha tara ta ya ce a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyar kaisar rum tana na a karatu da kaza kaza wata ruwaya da aka zo a gaya manzo Allah manzo Allah ya ce makaryaci ne bai ba da imani ba wata ruwaya lamarinsa yana ga Allah ya daga cikin wanda ya yi imani amma bai bayyana ba tunda abu ya gani kurubu wasu zai karyata wannan bayan wannan ya mutu din nan ma'awiya ya kuma khalifa ma'awiya ya kuma aikawa da wata tawaga wajen ɗanta dan nasa yake da yan tawaga zan nuna muku wani abun mamaki da ku sani ba kun taɓa ganin annabinku suka ce ya ba a yi mu ba a zamanin sa ba ya rasu ko kuma mu ba sahabai na gan shi ba ita ta bari zan nuna muku shi sai da tsakar dare sannan ya shiga da su taskar tasu sannan ya fito musu da shi ce kun gan su kila kuma sun ga suka ce wallahi tallahi ba abin da ya rawa shi to ana zaton yanzu wannan abu yana betika fada fafaroma yana ce su yana da abubuwa wajen da kasan yanzu littattafan duniya na kowane addini da ba su a wani waje na farko dai congress ta america wannan kubba din nan ta white house na laburare ce kafetacciya duk littafin wani addini akwai shi a nan wajen wannan congress din nan to ko ko ko nan kenan in kuma baka samu littafi a nan ba to sai dai fada fafaro ma kowane irin littafin addini rubututtukan da aka yi a gaban annabi ma sallallahu alaihi wasallam zaka je ka tarar da su wayannan qur'anai da aka rubuta su gaba kida wayannan abubuwa da duk suna nan ba su ko dai su koye ko dai tsoron duniya su ba su yi amma ba abinda wasai kan ma ka sha wahala komai sun sani duk abin da ka faɗa a gaban ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu duk gaba kida to wannan kenan to yanzu me ya kawo wannan magana wannan hadisi sai da Aisha ta ce manzo Allah ya faɗa kuma Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun faɗa to wannan mala'ika ya hamil yazo ya hamiluki yana dauke da ke ai dai ba sai da Aisha ya dauko ba ko amma an ka dauko hoton mutum ai ka dauko shi yana dauke da ke fi saraqatin min haririn a cikin yadi na alharini a cikin yadi na alharini fa qultu lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai nace da mala'ikan nan afshi bude min ga me wannan hannunka faka shafa sai ya bude mu fa iza hiya anti sai ga kike ce fa qultu sai nace in yakun haza min indillah in daga Allah ne yunzi Allah zai zartar da shi ma'ana ana son aure ne da kaza kaza malaika dai ba zai kamo hoton mace ha kawai lafiya kalau ba ma'ana sai dai ana son aure ta ne ni kuna zo wannan yace na Abubakar sai manzo Allah ya san ta a zahiri ga hoton ta nace to in daga Allah ne Allah zai zartar da shi rana farko kenan summa urituki sai aka kuma nuna min da yake ya hamduki fi saraqatin min harim mala'ikan nan da yana dauke da ke a yadin alhalim fa qultu sai ta masa akshif bude ga abin da yake ciki faka shafa sai ya bude mun fa izahiya an ce ga ke ce fa qultu sai nace in yanku in yanku haza min indillahi in wannan daga Allah ne yumbi Allah zai zartar da ma'ana istikhara ce wannan in dai daga Allah ne Allah zai zartar Allah ka zartar da shi ba ka ce in dai daga Allah ne rabbi kirli wa sarri ko in dai daga Allah ne Allah zai zartar Allah ya zartar da shi kuma aka yi auren ga wato wannan wajen take nufi wa kana alwahyi sai da take cewa wahayi ya kasance idza nazala ala annabi in ya sauka ga manzon Allah ita zala nisa'a da manzon Allah ya ji alamar wahayi ya so zuwa sai ya fita daga wajen matarsa sai ya fita daga wajen matarsa wa ana yanzu alai ni ko wahayi yana sauka manzon Allah muna cikin zani daya muna cikin bargo dai amma wahayi ya sauka masa ai ka san ma'rifa ta ta'ita sai daukan wannan irin tajalli ni ko muna tare da shi fi lihatun wahidin a cikin bargo daya to shi ma dai hadisi ne da bukhari ya fitar da shi daga urwatu bin zubair kana urwatu yace kana nasu yataharrauna bi hadayahum yawm aisha sahabbai sun kasance kowa in ya dan samu wani abu mai dan kyau da zai ba manzo Allah ya burge sai ya koye sai ranar kwanan sai da Aisha an gane to da nan zai kawo manzo Allah ce a ba war gida a ba amarya mutane sun ga suna kardadar da kyautar su yau ma Aisha ta ranar kwanan sai da Aisha qalat Aisha sai da Aisha ta ce fashta ma asawahidi sai kishoyi na duk suka haɗu ila ummu salama ta zuwa ummu salama ummu salama tana da hankali tana da albarka ita ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara ranar hudaybiya Allah ya kiyaye sahabbai daga ta da kayan baya da manzo Allah ya ce a shikenan ai sulhu duk gaba ki da kissa hudaybiya da manzo Allah ya ga wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a mai kyau barakallahu ummu salam Allah ya albarka ga ummu salam to da haka manzo Allah yake karban shawararta inda ya ce shawara annabi yana karba saboda mace ce mai hankali kuma ta san abu inda mace mai hankali to to matan tunda suka ga haka to yanzu tunda wannan abu ya faru ba za a je a ga ya ummu salama in ta ga manzo Allah manzo Allah zai karba sallallahu alaihi wasallam to sai matan duk suka taru wajen ummu salama fa qulna sai suka ce da ummu salama ya ummu salama ta ya ke ummu salama wallahi mun rantsa da Allah innan nasa mutane taharrauna bi hadayahum suna kardado da kyaututtukansu yau ma'aisha ta ba sa ba wa annabi kyauta ranar da yake wajenmu sun gane sai ranar da suka san yana wajen sai na aisha sannan ake tara ma abubuwa wa inna nuridu alkhaira ai mu ma muna san alheri irin yadda take su abubuwan da ake kawa kuma tun da yana aikin ta ita zai miƙawa ai mu ma kuma muna so muna san alkhairi kama turidu kamar take son sa aisha su fa murdi rasulullahi sallallahu alaihi to ki hori manzon Allah ki ba shi shawara din yadda kika saba ba shi shawara ki ba shawara an yi amura na sai ga yawo mutane an yi hudu ilai su dinga ma hadiya hai su ma kana duk inda yake ba sai wata rana ba haka kuma yanzu malala zai ce ku dinga min hadiya ko ai ce san duniya da isa ki hore shi an yi hudu ilai mutane su dinga ma hadiya hai su ma kana duk inda yake amma kasa yana waje ɗaya za a dinga yi au hai su ma dara duk inda yake waya annabi sallallahu alaihi wasallam da gudun duniyarsa annabi ba shi da taraka annabi ba shi da ɗaki nasa shi kaɗai sai dai ɗakin mata ran da yake ɗakin wancan bargon zai ɗauka ya tafi ɗakin ran da yake ɗakin wancan bargon zai ɗauka ba fa haram ba ne wannan kuma zuhudin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai shari'a irin wannan sarkin duniya da lahira wanda ya je al'arshi ya yi isra'i da wanda asirarai kala kala suke hannunsa irin wannan duk da dai abinsa yana nan kirjinsa sallallahu alaihi wasallam amma ya dai kowace ranar ɗakin da shi kenan haka zai ɗau barbansa ya sallama da nan ya sai da ciwon ajali ya kama shi yana fita dai a haka da ciwon ya zafi ci to Allah na hore ku min izini in yi jiya ta wajen sai da Aisha da dalilai haka Allah ya shirya nan za a binne shi Allah ya nuna masa kuma yarinya ita ce dai wanda za ta dan dace da mara lafiya mara lafiya bai san a matsanta makan abubuwa ko a matsanta masa ya sha magani ko a matsanta masa ya ci kaza ga yarinya ita da bata san wannan ba ainihin ya tsaya wajen mai hankali tilas ta wala su ga sai ka sha kaza kuma fi ilan an yi haka akwai abin da suka bashi ya sha bai su sallah sai da ce wallahi duk gidan sai an sha sallallahu alaihi wasallam wallahi duk gidan ma a ba su sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to duk inda ya kewaya sallallahu alaihi wasallam a ce su dinga kawo hadiya alat ummu salama ta ce fa zakartu zalika fa zaka sai da aisha ta ce fa zakara zalika ummu salama lin nabi sai da ummu salama da ranar da annabi ya shigo ɗakin ta sai ta gaya mawa wannan alat sai da ummu salama ta fa arada anni wa zalla ya kauda kai daga bari na ma ya shiga wata harka ma kamar ma ban faɗi wani abu ba to ita ma sai shi falan ma'ada yayin da lokaci na ya kuma ya kuma dawowa sai na kuma gaya da rasulullah shawara fa nake ba ta ga haka bai yadda ayi kaza kaza sai ta kuma gaya masa sallallahu alaihi wasallam zakartu lahu sai na gaya masa zaka wannan abin da na ga fa arada an wa Allah ya kauda kai gabari na ya shiga wata harka kamar ma ban gaya maka komai ba falan ma kana fi salisati da ya kuma zuwa na uku tunda dai ana maimaita abubuwa sau uku shi kansa ya kama maimaita abu na uku da ya kuma zuwa zakartu lahu sai na kuma gaya masa ya ga ga fa kala sai ce mu ya ummu sallama take ke ummu sallama la tukuzini da kafa ki tuce ni cikin aisha me ya ka wannan magana fa innahu wallahi na rantse da Allah yanda abun yake ma nazala alayya alwahyi wahayi da taba sauka a gare ni ba wa ana fi lihafi imra'ati ina cikin zanin wata mace ina cikin barwa wata mace min kunna na daga ku matan nan nawa duk gaba ki da gairi a sai ita kadai wahayi yake wannan ba ga manzo Allah sallallahu yanzu kuma santa da wani daraja ta kuma saboda tana da wata maziya daban tana da wata ba abin da yake da girma daraja a wajen manzo Allah irin wahayi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ga wahayin nan bai zuwa mara a waje kaza bai ga amma ga wani ai dole ya dau wannan waje da daraja duk ga baki da sallallahu alaihi wasallam to ta kan yi alfahari da wannan radiyallahu ta'ala anha wa yawma mautiha ranar rasuwata sayyida radiyallahu ta'ala anha da kala alaiha bin abbas abdullahi dan abbas ya shiga wajenta wa hiya wajlatu tana cikin tsoro min alqudumi ala allah ta jewa allah matar annabi babba amma me ya ka tsoro to ko babba ko yana da garanti amma da yawa zai wani abin da shi da kansa ya san akwai tsoro a kai tsoron da take ji kawai wannan fita da ta yi yakin sayyidina ali shine waqa'atu jamal ita ce kwamandan wannan waqa'atu jamal to ita kuma tawilai dai ga suna tawili dai duk dai ayanta ne duk gabaki daya duk ayanta ne gabaki da duk abubuwa ya faru to amma dai Allah ya yafe kuma ita ma ta zo ta yi da na sani daga gama irin wannan magana duk gabaki daya ta fita waqa'atu jamal ba a taɓa ganin yaki irin wannan ba kwana shida aka yi ana yakin nan kuma duk tsakanin waɗanda suka ce la ilaha illallah duk tsakanin masu girma nan gefen sai da aisha ce da sai da alhaji da sai na zubair duk asharatul mubashirina nan gefen kuma sai na alina da duk yan badar da duk sahabbai da duk kaza kaza sai mutum guda uku kaza kaza ba sa'ad bin abi waqasim ba usama dan zaidu ba kaza kaza amma hakkanin ta ita sai da aisha din gashi nan muhammad dan sai na baka yana yana rundunar sai sai na ali da mai rike mata aka alara kuma ba a so a faɗa don kaka je ka taɓo ka abin da ya fi ƙarfinka to kuma duk da ba a so a faɗa kuma za a bar shi haka ba sai kuma mai shari ya shigar da nasa da kuma ɗan rike mata raƙumin raƙumi ne akan ta ana ce ma askaru sunan raƙumin kenan raƙumi ne amalan take kai kuma an yi masa an yi masa gida na ƙarfe saboda kibiya an rufe shi da fata da aka dinga harbin raƙumin nan sai da zama kamar beguwa duk ƙayoyi duk gaba ɗaya ƙarshe da sai na alaice wallahi kowa kuma bai so a kashe wannan raƙumin sai da ya san wace ce a ci uwarsa ce a ci sai da sai na alaice in dai raƙumin can bai je ƙasa ba yakin nan ba zai ƙare ba wannan raƙumin ɗan maraƙin bani isra'ila ne da wannan in dai raƙumin nan bai je ƙasa ba tuta ce da ba wanda zai gudu su masu kare ta ba su gudu ba su ma masu yakin ba za su gudu ba to nan ashtaru wani sadauki mutumin misra shi sahabin sayan na ali ne yana da kwamandonin sayan na ali ya ɗauke shi wallahi sai na je na kashe raƙumin ko kwa mutumi to abdullahi bin zubairu shi kuma ya zano shi ma mai ƙarfi ne nan suka haɗu kowa ya ci kuma ya kowa abdullahi bin zubairu ya ku kashe mu biyun gaba ɗaya dan na san inda ya nufi ku kashe mu biyun gaba ɗaya nan ya buge abdullahi bin zubairu ya watsa shi rami ya kaza shi ya je ya kwashe kafafuwan raƙumin tunda raƙumin ya faɗi shi kenan kowa ya tarwatse sai na ali ya bata yi da dare yayi sannan sai na lace da kaninta muhammadu dan sai na abubakar je kai magana da ita ka fitar da ita kamar da ita kufa kamar da ita kufa abdullahi eh, muhammad ya zo ya sallama ya sa ta ki kula shi ya sa hannunta ta san shi ne ba za waye wannan yake sako hannunsa cikin eh, alfarma annabi sallallahu Allah ya kona ka ita ce ne da wutar duniya yan wata ce ne da wutar ita ce da wutar duniya haka shi kuma makiyansa suka kona shi duniya saboda wannan ba waliyai ne dukkan su ya hakuri duk da baki da to aka fitar da ita to wannan yaki da kaza an kashe an yi abubuwa da yawa ibn hazam yana daga cikin wanda ya faɗi magana kamar ta fakiya akan wannan yaki ibn hazam ya ce yanda sai da da dalhatu da zubairu suka wasu yana da bai dace bai ci a ce sun yi ma irin wannan bau sarki rantsatsan shugaban kasa mai fitan madda adawa irin wannan kura shi kuma yanda ya maganin su shi ma bai dace ba su za su iya maganin abun ba ta haka ba shi ma zai iya warkar da abun ba ta haka ba kowa dai yanda Allah ya dukkan su Allah ya yabe musu baki da to amma kuma wanda ya kar ka zama komai girman ka kai ne a wajen laifi zama kai ake wa laifin saboda kowa ya san lahira gaskiya ce komai ke kashewar zuciya ta mutuwa ta zai haka mutum yana da na sani akan abin da ya karata tana yin kuka har ta jika mayafinta gaba daya ta ce ina ma ba a haife ta ba bare ta yi wannan ta so a ce tana da 'ya'ya cikin duniya da annabi su mutu gaba daya a gabanta da a ce wannan abu ya faru to su ma kuma kishiyoyi suka samu abu kowa da wani abu sai a gwaba mata ummu salama ta gaya mata abin nan da kika yi ko mai kyau ne ko ba zunubi a ciki da ni ce ina kunya in je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na hada al'umma su fada ina kunya amma Allah ya yabe musu duk gaba kida to wannan dai shine kuma da rasuwa ta taho kowa ya rasuwa ta taho kuma sai tsoro ya kama da bare manya ko ba tsoron azaba ko ba ai akwai kunya akwai wanda ba wai dan tsoron azaba ko kaza an gama da wannan dukkan amma dai kunya ba kaman ka kai to kuma waye dan Allah a cikin mu duk gaba daya ko ko kaza kaza in in sarauta ta motsa kuma ai kowa abin tsoro ne duk gaba ai ba dan Allah dai a ciki ko duk gaba ki daya to kan mutum ya dinga yin sharri ya ya fi karfin Allah ya to daga nan duniya sai kaga ya kunya da tuku sai kaga shi da kansa ya faɗa duk gaba gaba ki daya to Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anha to ya shigo wajenta lokacin rasuwa dinnan tana cikin wannan hali tana cikin wannan hali فقال لها سيتر إيتا أبشري كي بشارة ونظر هنا مين كي بشارة دو الله أنت طيب ما كنت تركك أن الله يفعل ما تتركك والطيبات للطيبين كيف هو أن زوجتي طيب وما تتركك والله وعدك كما أبنجي يا مكي القولي دا ما غفرة كما نجيك يا عين أجيك يم الله دي يا مكي القولي دا غفرة ورزقا كريما دا القول الله دا زي القول الله alƙawarin Allah biyu ne tabaraka wa ta'ala akwai wa'ada akwai wa'idi akwai alƙawarin daɗi akwai alƙawarin narko na azaba wanda ya yi alheri Allah zai shigar da shi aljanna wanda ya yi sharri Allah zai shigar da shi wuta to duk malamai sun tafi alƙawarin alheri ba zai saba ba Allah ba zai saba alƙawarin alheri ba bai dace ga dattijo ya saba alƙawarin alheri ba bare ba ubangijin kowa da kowa amma alƙawarin azaba zai iya saba ba komai babban baban kai ce sai ya baka kashi laifin nan da kai ma sai ya yi ma duka a je ai ta bashi hakuri a je alƙawari ya kuma alƙawari ba a matsayin ka na dattijo ya dace ya saba to kai a wajen ka ba ai ya dace ya saba ko to har ma yace na yafe masa to shikenan dai a ce kai ya ƙara a ga yanzu kaman ya saba alƙawari in rantsuwa ya kuma ya yi kafara amma kai a wajen ayyaran nan ya zama mutumin kirki kai a wajen karan ya zama mutumin kirki da ya saba wannan alkawarin na azaba to wanda ubangiji ya musu alkawarin azaba Allah ya yafe musu ranar tashin kiyama wannan rahama Allah ta bayyana a gare su kai da kake cikin rahama ne ko ko wanda bai san darajar kowa bai san shine zai so dai a'a sai dai Allah ya azabtar da su saboda ba 'ya'yansa bane da kaza kaza amma da haka suka ce wa'adu bai sabawa amma Allah mai iko ne ya saba wa idu na ruko Allah zai iya saba shi don saba wannan rahama take amma wa'aduka alkawari na alkhairi Allah ba zai saba dan kuma nan faduwa take duk gaba ki da to yanzu Allah ya miki alkawarin gafara wa'adu Allah ya miki alkawarin arziki babba shi ba Allah bai saba wannan wajen ko ma dai mai kika yi dai wannan dai abu ne ma'ana ya san ya mata da zuciya dan haka ba kowa ake bari ya je wajen wanda zai mutu ba ba kowa kuma ma ba kowane karatu zaka jawo wanda zai mutu ba ya sun aka ce ka jawo saboda ita kuma ya sun daga gantan nan mala'iku kowace aya wani mala'iku ne da Allah ya san yawansu da kayan daɗi da ruwa da komai in ka karanta wanda zai mutu ya sun mala'ika ruwa da zai zo da ruwa daga aljanna ya bashi ya sha ranar tashin kyama ba ruwansa da alkausarar da ake nema ma haka annabi ya ce ba ruwansa da wani tekun annabi ko tekun wani bai tsaya wa tekun annabi ma ina ruwansa da wani tekun wali to in ka karanta mai ya sun to wanda ya karanto ayoyin azaba ba ya kila ta cin riba ko ta kaza kaza kaza kaza ba shi tsoro ya mutu bai wa Allah kyakkyawan zato ba ko ka zo kai taimar surutu ka faɗi wani laifin abinda ba a so mutum ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ku sake ku mutu sai ku ne wa Allah kyakkyawan zato manzo Allah ya faɗi wannan kalma kwana uku kawai ya ƙara a duniya wasi tana da cikin wasiyar da manzo Allah ya yi mana kan mu sake mu mutu sai mu ne wa Allah kyakkyawan zato mun gode Allah da Allah ya haɗa mu da ɗariƙoƙi da Allah ya haɗa mu da waliyan da suka albarka su muka yi wa Allah kyakkyawan zato tun kyakkyawan zato ne har muka ga abin yaƙinan har muka ga abin yaƙinan kuma ba sakaci muke yi ba cewa za mu shiga aljanna insha Allah muna tare da annabi muna tare da ba saka a zo a ga me muke yi ba mu da wani aiki sai sallah sai salati sai zikiri sai neman aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yawan nabi da shehi ba su ko gajiya haka da mai sufiƙan mu ya faɗa ko kuma haka ake duk gaba ki da dan sharri ya je ya tafa dan abin da alkabisatu lil kabisina ko da kabisi ne wannan ya je ya tafa dan abin da ya ga dama amma mu muka san kanmu mu muka san ina za mu mu muka san me muka tanada duk gaba ki da to ana son dai wanda ya iya magana wanda ya iya gyarawa wanda ya iya koyar sirri shi zai zo wajen wanda zai mutu daga shi zai man wanka shi zai kai je ga wani abu ya fito ya ta yadawa ya ta dinga baki da to sai Abdullahi bin Abu ya mata bishara abshir anta tayyibatu zawjatu tayyibu wallahu wa'adaki maghfirata Allah ya miki alƙawarin gafara da arziki mai girma huwa jannatu shine abu fa fariha bi zalika sai sai farin ciki da haka tsoranta haka ya je wa sayyidina Umar ya masa mutumin kirkin Abdullahi bin Abbas duk ya je wajen wanda rasuwa ta zo masa zai dan tuno wani abubuwa ya ga yana tsoro sosai ya gaya man magana mai daɗi wanda zai tafi wa Allah yana cikin kyakkyawan zato to يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا يا أخوان لك الإيمان ده الله تمنظم الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوتا كم كشغا جدا دجي gaira buyutuku in ba gidanku ba kar ku shiga ɗakuna in ba ɗakunanku ba gida ko ba gidanku ba ko ɗakuna ba hatta tasta'anisu sai kun nemi izini sai kun nemi izini gani na zo ko ƙwanƙwasa ƙofa ko matsa ƙararrawa duk dai abin da su a wajen wa'annan mutan gari shine izini a wajensu ko salamu alaikum mu irin ƙasar mu hausa ne kaza kaza a ce wani yana ana sallama waye ni ne wanda kaza kaza to a ce to bismillah duk gaba a kawai ka je ka kutsa kai cikin gidan ba su da tuma barawo ne su buge ka ba kawadi duk wanda ya kutsa kai gida ba a sani ba aka harbe shi ko ko aka sa gatari aka make shi ya mutu to ba ramuwa ba kawadi saboda bai bai sallama dinnan ba za su iya cewa wallahi mun da su barawo ne mun da tsarawo ne duk ne guda mutum da murna ya dawo daga makaranta ya dawo daga makaranta da murna maimakon ya biyo ta kofar gidan ya biyo ta kofar gidan kawai sai ya haura katanga wai shi na murna zai je shi kuma baban ya su tsarawo ne har da shi da haka dai aka yi asararsa raga aya tana da yaro aya da haka dai bai ka kan dokar garin murya ka a yi dai kaza kaza to kuma kaka ka shiga gidan ana wani abu da ba a so gani kuma ka gani duk gaba da haka ba a so mutum ya zo wa iyalinsa ya yi tafiya ka yi tafiya matanka wasan za ka zo haka kawai ka shigo musu cikin gida kai ga ka mai gida sai Allah ya jarabe ka ga abin da ba ka so a'a ka aiko ka sau na je ban samu jirgi ba da zamanin telefon ne yanzu na je ban amma ga nan akan hanya zan dawo dan ta shirya haka dawo in kuwa ba telefon ba ko to kakka shiga gidan je ka kwan a masallaci sai ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina da daddare bai shigowa da daddare sallah sai ya kwana ma ya dan yi hantsi wajen karfe goma ai kowa da ya shirya sannan ya shigo sallallahu alaihi wasallam sai da wala'a to wannan dai duk abu ne saboda wannan ayar an fara ta magana ta rancen tuhuma to yanzu Allah zai ta gaggaya mana duk abin da zai kautar da mu daga irin wannan tuhuma din su ɗan tuhuma ba za su bari ba dai amma dai su yi dai dan al'adar su ce kawai amma kai Allah ya kyale ka kuma ya zama to ma shaida ga mutane gaba gida to ya wanda kuka imani da Allah da manzo kan ku shiga gidaje ko gaira buyutukum ba gidan dajinku ba ko gidan kun ne ma sai kai sallama akwai magana kanan nasu al'adar larabawa da kafin qur'ani ya sauka ya dukuluna dura suna shiga gidan daji da gairul iski izani ba da neman izini ba faja'at imra'atu sai wata mace ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa kala tace ana akunu fi baiti yanzu dai ya rasulullah ba ka ce wani abu ba ina gurje a cikin ɗaki na fi halatin a halin da la uhibbu an yarani ahadun ba na so wani ya gani kawai sai dai in ga ganin kaci a kaina don dai al'ada ce ta gari ya rasu lalata yanzu sinigar suna da wata al'ada amma suna sallama duk inda kake tafiya fitsari ya kama ka sai ka gidan da ya fito da kai yake sallama ka ce ina so in fitsari a cikin gaban ɗaki can to gaban ɗaki can ko ina so in kama ruwa a ce gaban ɗaki can su al'adar gari ne duk gaba amma dai da sallama da komai to al'adar gari ne to yanzu kuma kasashe irin namu na ai ba za a ce to gidanka ne ai daga to tafi gidan wanka da kana ba za ka fara ba ba ka fara ba ko to su kuma laraba kafin sauko to haka ne al'adar su ya haka mutum ya dinga shigo yawwa la yuba wa man sha'a wanda ya ga dama kawai an ya tukula bai ta hadin gidan ya shiga gidan ɗaya kawai ya tukulu fakar kawai ya shiga ba ba sallama da kala fa nazalat hadhihi al-ayat Allah ya saka wannan mata da alkhairi sai wannan aya ta sauka shine ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anisu ay tasta'azinu sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sai kun yi wa mutan gidan sallama salamu alaikum ko ku abuga qararawa duk dai abinda al'adar su suke yi wanda shine ya sallama din bi an yaqula al-qadim shine wanda zai shigo gidan ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ku mutanen gidan nan a'a dukulu in shigo larabawa ne in kowace kabila ne in mu hausa ne kar a ce na shigo kowa dai da irin abin da da suke faɗa to a adkulu ko kuma wa in kai ne gidan ne to kai wani alama da za a san gaba banan ya taho ko kai kaki ko kai gyaran murya ko kai dan yi gaisa da wayansu mutanen kofar a cikin ga alhaji nan ya taho ga magana sanada ba an kawai ba sai ka dan yi wani abu dai da alamar dai an san ka shigo ko kai sallama din dama ana shirye da kai an san masallaci kan shi fita yanzu yanzu za ka dawo to in ka zo dai ka ce assalamu alaikum a san ka shigo duk gaba gida yawa a adkulu na shigo ko koye ta nahnahu yayi gyaran murya ko ya wani kaki wani abu ne da za a san dai gashi wai sabu ko kai ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah asabra alal zakir nan ya dawo ko ya zikiri waye wani abu dai kan dai ka zo su lulube ba a sani ba illa ma a ce ma ai ba wala ba musan ka dawo ba ai ba musan ka dawo ba to kake abu to zalikum zalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun yin sallama din nan da yin gyaran murya din nan kuma min ad-dukuli na daga shiga bigayar zalikum khayrun lakum yin sallama da yin gyaran murya din nan shi ya fi muku minar dukulu da ku shiga gidan da gaidar izani ba da neman izini ba wani ya je ya make ku ke da su barawo ne bare ma kuma da daddare da Allah kun tazakkaruna ko fa tuna kaidiyatahu alherin nasa ba ta'amaluna sai ku yi aiki bihi da shi fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzana lakum fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa a gidan ba gidan ba kowa a ciki ko kuwa kun yi sallama kun yi sallama aka yi shiru ma'ana shiru ya nuna kamar ba kowa a ce kuma koda da mutum a ce ka aka yi shiru to kan ku shiga wannan shirin ya nuna ka ka inda kai salamu alaikum ka salamu to ka shiga dan samu wani waje ka zauna har sai ka ga wani ya leko ka ce wallahi na yi sallama ban ga aiki kaza kaza ba a ce to ai ga abu to in ba ku samu kowa a ciki ba dinnan ko ya azana da ku shi ko wanda zai muku izini aka yi shiru to fala ta dukulu aka ku shige ta ta yi zana da ku sai an yi izini gare ku وإن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم wa in kila na ku murji'u in aka ce muku ku koma daki ne kai sallah ko ku gida ne aka ce koma yace to Allah ya hakuri koma to to koma irji'u ku koma farji'u to ku koma din huwa azkalakum huwa khairul lakum wannan shi yafi gare ku والله بما تعملون عليم Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa kana Umar bin al-Khattab sai na Umar dan Khattab ya kasance fi shilafati a sarautarsa a zamanin kalifancinsa ya ussu yana yin CID cikin dare ana so shugaba ya danga fita cikin dare in ba wanda zai gane shi kuma da tsaro ko da ko da masu tsaron nasu sai su can wani je shi kuma dai a ya canja kama da yadda ba za a gane ba dan ya dinga shiga gari ya ji me ake cewa dan yana can matsayin nan nasa sai sai masu karanta jarida sun gaya ma abin da suka ga dama masu faɗan labarai su gaya ma abin da suka ga dama ko ba zai san komai ba to amma kuma ba laifi shi kuma ya dinga yin shigar burtu ya shigar da in ya samu wanda zai iya ma wani tanti ko wani abu dai wanda zai iya koma gida ya wanke ya yi shigar kayan da ba wanda zai iya gane shi kuma ya shigo cikin mutane a komai ya gaggane ya ci wani abin da kunnansa to wannan hanyar da sosai aikin sai na umar kenan fi kilafati ya usu cikin dare sai ya fita yana CID yana CID fil layl yazhabu ya tafi ya tajassasu yana bincike CID akbaran nas labarin mutane fa zahaba layla wata rana sai na umar ya fita da dare yana wannan ma'ahu ibn mas'ud akwai abdullah ibn mas'ud tare da shi fa ata ya libaita ahadin minan nas cikin madina suna ta shi shiga lunguna lunguna kawai sai na umar ya shigo wani lungu ya dan ji motsi a gida ta jikin ƙyaure ya ɗan leƙa ya ga wani tsoho ne ga yana yana zaune yana shan giya ta gashi na ana kaɗa kaɗa da raye raye a gabansa ana yana sallah aba lailan yawwa ko fa nazara sai sai na umar ya duba umaru min shiqoqil babu daga tsagin kofar kofa ka san kofofi na da daga tsagi alluna ne ake hadawa fara ashe kan kabilan sai ga wani tsoho tuku tuku wa za a kamra ya ajiye giya wa inda hu buganiyata akwai mawaƙiya daga cikin bayan sa tugandi da wuta neman waka kuma ana da kan ruwa wayar kusa shi tsohon yana rawa yana ta fara zuba umaru sai na umar ya fushi hatta ta tawarar jidara ai ya haura katanga mutumin banza ga ba a tsaya na zan taɓa kawai ya tsalle sai na yana da wani irin ƙarfi yana iya kama kunnen doki bi kawai ya tsalle ya hau bayan doki rasu yallahu ta'ala anhu yana da wani irin ƙarfi da kawai ya tsalle ya tsalle katanga kawai ya haura ya haura katanga wanda kana alai ya shiga wajen tsoho wa ƙala lahu ita da shi misluka irinka min almusina daga musulmi fi hadhihi alhalata a wannan hali ai ko an yi asara zai diga baki daya fi hadal waqtin al lokacin da kowa yana san yana sallah tsakar dare ko ko yana bacci amma kai kana nan kana wannan barna وفي هذا الوقت من ال... أولا وقت من ال... في هذه البلد أولا قري ده النبي يكي تكيك وانا فقال سيطه يتنا إذن لي في الكراتو نما أمين إذني إما غانا نما أمين إذني سلكي إما غانا يا أمير المؤمنين كسلكي المؤمنين أنصفني كيمن عادلش دولة تند نجنا كيما كجنا وانا شيني عادلش kuma sai nawa ya ji adalci wa qabil min ni kuma ni ma ka tsada daga wajena an aqulan fada kala alaka ma yanzu kai mutumin banza kana da wani abin da zaka ce ce wallahi ina da shi kala na'am sai ce wallahi ina da abin da zan ce lima aqulu ina da abin da zan ce kala qul to fa in ji me kai saka faɗa sai na waya ga ya tsare yana ganin wata hujja za a faɗa cikin jiya ko wannan abu qul kala sai tsawon ya ce asaitu Allah marata ni na yi saba Allah na yadda na yi kirari na saba Allah sau daya maratan wahidatan gashi ina shari kaza ga wa akai ta salata ma da kai ku yanzu sabo uku kai kai ku yanzu sabo uku kai na haka Allah an tajassu ta Allah ya hana ka kai CID din nan ala wala tajassasu ka ku dinga bincike ba binciken hukuma ba wannan dai binciken kai dan uwan ka mumini sai ka gano me a ɗakin wane me a ɗakin kaza me a cikin jakar wane me a ofsa ɗin wane me a cikin kwamfutar sa me a kaza wani Allah ya hana sai ka ga abin da zai hana ka bacci Allah ya hana ka kai tajassusi amma in ana tsoron wata barna za ta faru ko akwai abubuwan da yake faru hukuma za ta iya kafa ma'aikata ce da ita ma ta bincike wannan ya halatta ba da wannan ake ba daga ubangiji ana ta bincike kala wala tajassasu wa qad tajassasa ya aka ka san abin da nake ciki in ba kai tajassusi ba ni na boye ba fito waje na yi zunubi ba bare in nuna wani na boye a cikin me ya faru me Allah ne da amma kai har ka iya leƙowa ta gidana ka har ka hauro to yanzu ka sako daya wani haka an ta sauda Allah ya hana ka shiga wani gida kai kai sallama a tasar ta anisu wa tusallimu ala kai ka tanga ma ka hau wa tasawwar da kai ba ka tanga ma ka hau ma da kalta min albadi ba kama shigo ta koha bayan Allah ya ce laysal biru da an ta tul biyuta min zuhuri walakin zuhuri ta kawatul biyuta min abwabi kai ba hawa ka tanga kai wana haka an dubuli da gairi izini Allah yana haka shigo ba izini wanda kalta da gairi izini ka shigo ba izini an ta amiru kai a sarkin mu ne dinna a saita Allah salatu ma yau kai ne ne laifi uku ni ko daya waye fi salatu ma za ta fali an asi Allah amarata to tunda dai sarki na ya sabo fa dan ni na yi ai ba komai kaga je lahira ha ce gashi yayi uku qala lahu sai sai na umar yake da shi astabi huka to ka yafe sai na umar wa qafal lil qur'ani yana tsayawa da hujja an ka kama hujja ya san eh lalle gaskiya ne to wannan kuma sai ya ce alahu samahatuka tsohon ya ce to na yafe ma dai amma ayi waje saka raja umar sai na umar ya fito ya zuri bura asahu yana dukan kansa wai la umar kai can umar illa ya gafi Allah an Allah bai gafarta ba ya shiga gidan wani ba izini su dinga wai la kai can umar wai la kai aka kullun nasu ala mutane duk sun fika ilimi ya aka na manta duk wannan duk gabaki daya to wannan dai qur'ani ya koya mana duk gabaki daya wannan duk za mu tsallake wa tukunta su ce irin wannan aka da abu qur'ani fatiha salatu fat الحمد لله